alaihi salatun lahi sun masalamu karibin walau a karar birikin wala ranki walakin da shauki lilayen wani nusuki alaihi salatun lahi sun masalamu لا يا رجال إلا القعود وإنني علمت بالذنب هل لدي من بركي alaihi salatun lahi sun masalamu فإن فاتني هادي وأدنى مزاره سأغلاه نسكي للعلي رافع السمكي عليه صلاة الله ثم السلام وأنني أقبل بعد تعاشر بروضات خير الخلق أرهاك أو أبكي عليه صلاة الله ثم السلام أني أبعد جئت يوما محمد غير كسرنا بالشر والشك عليه صلاة الله ثم السلام يجود لعود مرشد الكل نائبا عن المصطفى من دون نفس ولا شك عليه صلاة الله ثم السلام أعود إلى الرحمن صوما أباءهم سنادود في أكثر الضلالات والشك عليه صلاة الله ثم السلام فإن لم تداركني وأرنية لفرمها مالها قوما من الجهل والإفك عليه صلاة الله ثم السلام عليهم عسى الله أن يأتي بفتح ونصرة يسير عدوي في الرمك والرنك عليه صلاة الله ثم سلام عليه السلام الله ثم السلام أعوذ جهاد عن عمي والملك عليه صلاة الله ثم سلام عليه صلاة الله ثم سلام أتوب من أعمالي جميعا ومن نسكي عليه صلاة الله ثم سلام عليه صلاة الله ثم سلامه فتقبل أمداني وتقبل من يهدي عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه فلا درس عني عن الأشياء ما يمشي عليه صلاة الله ثم السلام عليه صلاة الله ثم سلامه وترباه أولادي وتولي بهم صمتي عليه صلاة الله ثم السلام عليه صلاة الله ثم سلامه ألوك ويرب الحاشم حامد اللوكي عليه صلاة الله ثم السلام عليه صلاة الله ثم سلامه عبيد بلا تقوى وكسب ولا نسك عليه صلاة الله ثم السلام عليه صلاة الله ثم سلامه نعيش على أمن من الهتك والفتك عليه صلاة الله ثم السلام عليه صلاة الله ثم سلامه وعبد حقا مالك الأمر والملك عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه لله عن شيخي عن عبده ملكي عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه من الدار حوكي في العلمين كذا نبكي عليه صلاة الله ثم سلامه عليه الصلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه نزه الدين عن يفكي عليه صلاة الله ثم سلامه عليه الصلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله آله وصحبه العظيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كئيب Shau ya ce ka ibon ni mai bakin ciki ne ولم أكرت lidikin amma kuma ba ina bakin ciki saboda wani kunci na rayuwa ba ne wala banki ba kuma wani abu ne na tsananin rayuwa da na sa shi shi sa nake bakin ciki ba lakin li shauki kawai abin da ya dame ni saboda shauki na ne lil hijabi daga wato ainihin ai maka walin nuski da kuma ibada na ga alhazai suna ta shirye shirye za a tafi aikin haji ni kuma gashi ban samu damar tafiya ba shi ya ce to na bakin ciki da wannan rana da ta same ni ban samu tafiya ziyarar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ce wannan ne kawai ba wai ina bakin ciki akan kuncin rayuwa ko tsanani bane na'am na da rijalun lil urudi to ya ce wato ainihin eh, wato tana kira lil azuri zuwa wato ainihin eh, rijalu manya wa- mazaje masu tafiya aikin haji tanada wato ainihin tana kira lil aruri zuwa arur madina kenan innani cewa ni ulifat ulikatu zambi eh, wato ainihin na rataya abin ratayawa ne bizan bi da zunubi na an zalfaiki min farki wane ne wanda zai warware min daga wannan wato dabaibayi da aka daure ni da shi na zunubai wa zai fans- ba zai warware min wannan dauri tawaro ne na fakka lil hadi Eh, idan wato hadi amintacce a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai shiryawa idan ya warware ni wa da na mazara ku kuma ya zama na kusance shi zuwa ga ziyara Madina ta kalau nuski to da sanne zan ta aiwatar da ibada a nan lil ali zuwa ga ubangiji madaukaki isamiki rafi istamki ubangiji madaukakin sammai wanda ya ɗaukaka sama wa annani zau sai dai cewa ni a kabilu ba na ta ashiki wato ina mai shauki da biyan bukatun zuciyata bi raudati khairin nasi a raula tafiyayyen mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama hauku idan na je adhaku sai in yi dariya in yi murmushi ga ni a gaban manzo Allah au abiki ko kuma in yi kuka rawan lokacin da zan yi bankwana zan tafi zuwa kasar mu zan zan bankwana da manzo Allah a lokacin kuma sai in yi kuka na'am haraniya ma qad jitu yawman muhammad Eh, ina ganin cewa ni lokacin da ya zama na zo zuwa ga annabi Muhammad a wani wuni sai jibiru kasiri sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dora karaya ta tsari da sharri duk wani sharri na kuma manzo Allah zai kautar da shi shirki da ko da dukkan kokwanto yudu bi audin eh wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana komar da ni bi audin zuwa komawa murshidal kulli annabi Muhammad shine mai shiryar da kowa na'iban kuma in zama ni na'ibi ne anil mustafa ni ne na'ibin Mustafa na Muhammad sallallahu alaihi wasallama min duni labsin kuma ya zama babu burkici a cikin wannan kowa ya yadda la shakki babu kokwanto da ka ganni ka san ni halifan manzo Allah ne
da akawaman ila rahmani yana jan mutane wato ainihin yana mai jagorar mutane zuwa Allah ar-Rahmanu ma aba'ahum sanadidu abinda wato ainihin waɗansu fada- batattun mutane suka batar da jama'a ni kuma in zama ina jagoran mutane zuwa ga Allah bi aka sabba lalat a wato wanda suka batar da su a cikin bata wa shakki da kuma kokwanto
illa ni da rikini eh, wato idan baka tadariki na ba ya ma'aikin Allah karimiya ga karni na wato ainihin ta ta ta ta taɓe min amada da- daga Ahmadu wa qauman ya ku mutane ila jahali waɗanda suke jahilai wal ifiki da wato ainihin kiran ƙarya in zama na na biyo da su sun bi hanyar manzo Allah na karkato da hankulansu asallahu an yi aki eh eh, da sannu wato fatahi zai zo mana daga Allah da nusratin da kuma taimako yasiru aduwi dini makiyan addini za su zamo nan gaba dini a cikin kuncin rayuwa waddanki kuma a cikin tsananin rayuwa alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi ahuzu biha wa la rabbiya wato ainihin in zama na tare yarda daga ubangiji na din na same ta wal malki da kuma da samun baiwa daga ubangiji alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi wa salamu sannan amincin Allah ya tabbata gare shi tubu min amali ina fiye tuba daga ayyuka da na yi jami'a baki ɗayan duk ayyukan da ne Allah na tuba gare su wa min nuski kai ibadan ma da nayi astaghfirullah ita kanta ibadar da nayi ita kanta na duba ga ita Shef Ibrahim na'am salatu salatin Allah ya tabbata gare shi salamu sannan amincin Allah ya tabbata gare shi wa taqabbalu amdahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi yabannin da nayi masa wa taqabbalu man yahdi ya karbi yaban da wanda ya kwaikwaye ni yayi duk wanda ya karanta diwani manzo Allah ya karbe shi shi ma eh bayan ni Allah na Muhammad ya karbe ni to wanda ya kwaikwaye ni yazo ya karanta diwani shi ma to rasulullahi ka karbe shi eh to mun gode shehu na'am alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi kuma salatu sannan amincin Allah ya tabbata gare shi ma zaba sahabi ne akira ta mayu ma yunki abin da yake mai bagwaban bakin ciki fala rabba sahabi ba zai cutar da abokaina ba akira ta haƙƙi zuwa ƙarshen duniya alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi auladi eh salatin ta ɗaukaka ‘ya'yana wata uli bihim samki kuma ta ɗaukaka sunana a duniya ko ina a ji sunana a cikin yaban manza Allah gashi ko an ji shafil islam na'am alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi aluku ina mai murgin harshe na wajen yaban manza Allah wayar dal hashimi kuma wannan samun yarda daga bahashimin dangi amidan me loki an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin yabo yana mai yabo yana mai amincewa da yaban da ne masa alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi kuma salatu sannan amincin Allah ya tabbata gare shi ubaidun bila taqawa ga dan kankanin bawa amma babu takawa tare da shi tawaru kenan wa kasabin kuma ba shi da tsururi ba shi da yawan ibada shehu ibrahim alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi ishu ala amni mu rayu cikin aminci min alhataki kada kada a kashe mu wal fataki kuma kada a keta mana alfarma Allah ya mana haka Mm.
alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi abu da haqqan ina mai bauta ubangiji na malikal amri ma'abocin wato mamallakin al'amura ina bauta masa da gaskiya mulki kuma shine ma'abocin mulki alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi wallahi aishi Allah ka yarda da shehi na kuma babana abdi shine abdullahi bunki wato ainihin bunki shine asali na kenan alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi masala sannan amincin Allah ya tabbata gare shi mata jahal mutakar zamani auki ina amin ina mai saƙi waƙa ta amintaccen Allah rasabi kuma haka ina mai ƙera baitocin ma'aikin Allah alaihi salatu la salatin Allah ya tabbata gare shi salamu sannan amincin Allah ya tabbata gare shi alaihi da alaye sahabi da sahabbai nazahuddin su ne wanda suka tsarkake addinin musulunci ga barin kiran ƙarya lawa masallala إلى مولى الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الكبرياء والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب لقد آدني شوق المبره ماليا وكرنا مجاراتي وأصبه وإيا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب قلنا إلى مولى الرسالة من قدا شفيع الورى والكل يرجوه وفي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب قومك أولك مسكين هل بكائهم لشكيد وكلم كذلك ما بي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا إلى ذكر والهب فازروا لي أوفلوم فلم أكاد مميز بين الحالتين لحالي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا إلى الذكر والحب ومن كان يدري منها بنا وآكبا يرق لحالاتي ولو كان كالي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب شكل إشارتي فإني لم أقوم بسر حبيبي خلي عنك سؤالي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تتركنا إلى الذكر والحب يحب إله ألهك أين محمد أفرى له إنه إليه المدني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والحب سبحان ربي فوق وكثرة قدسه وسبحان ربي ما أجل إلهي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد كما تلاك على صفات نبينا بونجم أمثال الحقيقة داري عليه صلاة الله ثم سلام صلاة ترقينا إلى الذكر والحب أثنى عليه ربنا بك كلامي وماذا أصاب رحم يسمع حكيا صلاة الله ثم سلام صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قول مفائل إل فأول مفائل مدى دار لا يأتي بحقيقة يمانيا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب ولكن ما جعل ماده تشفع ويشفع لداه لأهل مقالي عليه صلاة الله ثم سلام صلاة ترقينا إلى ذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه يقرب لي خير البرية رديا عليه صلاة الله ثم سلام صلاة ترقينا إلى ذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه ينور أقدار البلاد سنائي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحابه ومن جاء تالي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكينا إلى الذكر والحب اللهم صل على إنا ومن القاتل لما هو القاتل لما سكن سرك الأبرار إلى أسرارك المستقيم ولا
آلي أكاكيد نعم لقد عاد يشوكي Mm. shau ya ce laƙar adani shauƙil mubarrihu shauƙi mai kai kawo ya dawo zuwa gare ni رأيا maliya wannan da yake gare ni وحدنا مجاراتي hakika makotana suna ta bacci ni kuwa ido na bi ina ta yaban manza Allah بوائيا kuma ina waye gari wato aini ina mai kiyaye tauraro حنينا ina mai kiwo ga wato aini mai kulawa da tauraro ma'ana annabi Muhammad kenan hanina ina mai soyayya إلى مولى الرسالة zuwa wato ainihin ga wato ainihin jagora shugaban dukkan manzanni shine na Muhammadu من غدا شفيع الوراء wanda ya waye gari ya zamo shafi alwara yana mai ceton talikai والكل يرجو واتيا kowa yanzu a cikin halitta duk mutumin arziki yana kaunar ceton manzo Allah ونل بدع والكمسين shehu ya ce kai yau fa shekara ta hamsin ina ina shauki na wani abu da nake nema shekara hamsin yau ina neman abin to هل لبكائك shekara hamsin din nan ina ta kuka yanzu kuna ganin wannan kukan da nake shekara hamsin shekara hamsin kenan ina kuka akwai abin da zai mun maganin wannan kukan لشك دوام saboda wato ainihin tsananin wannan soyayya da nake ta manzo Allah ina maganin yake كلا a ba zai yiwu ba babu shi babu maganin tunda tuna na shekara hamsin ina kuka to wani magani za ka ban wanda zai warkar da ni wanda ya shekara hamsin yana kuka akan wannan abin da yake nema Mm?
ذلك ما جاء to haka lamarin fa yake haka zan dawwama kawai tunda na shekar hamsin na kuka to haka zan kare kuma لا فأذروني ala kai ku saurara fa azaruni ku yi min hanzari أو فلوني ko ku zarge ni ko ku yi min hanzari ku ce ai soyayya ce ta sa gashi dattijo shekara hamsin tun yana matashi yake kuka shekara hamsin bai daina kukan ba yau shekararsa wajen saba'in da wani abu eh yana ta fama ya ce to wanda za su yi min uzuri su yi min hanzari su ce ai ba ma- ba abu saboda soyayya ne ko kuma wanda za su zarge ni in ji shehu to akad to alam akad umar yuzu bainal halatai to ni eh eh, me lihaliya to ban zamo fa ina wato ainihin bambance tsakanin mai zargina da wanda ya mun hanzari shau ya ce ban bambance tsakaninsu ba duk ɗaya ne a wajena ko ka zarge ni ko kai min hanzari shi ce ɗaya ne a wajena yanzu na shiga gurin da kuma bana iya bambancewa saboda na tafi cikin manzo Allah na yi fana'i na kare bana ganin mai yabo bana ganin mai suka to wa man kana yadalil munhamin na amma kuma fa dukkan wanda ya san Muhammadu in dai ka san Muhammadu Rasulullahi Mu'ajiba.
kuma ka san matsayin annabi Muhammadu akiba a gurin Allah ya ruku li to hala wallahi duk wanda ya san annabi Muhammadu zai tausayi ga halin da nake ciki walau kana qali ko da kuma kina ne ya san soyayya ba karamin abu ba ce to in dai ya san Muhammadu wallahi sai ya tausaya ga halin da nake ciki ko da makina ne kuwa to asih li isharati shi ya ce kai duba zuwa ga ishara ta irin ayyukan da nake fa inni alam abu duk da dai cewa ni ba zan bayyana sirrin masoyina ba annabi Muhammadu duk wannan yaban da nayi na koya sirrin ba zan bayyana shi ba an kasuwa biya kar ma ka tambaye ni cewar ya matsayin manzo Allah yake a waje na kar ka tambaye ni irin san da nake wa annabi Muhammadu ba zan ma faɗa ma ba eh to uhibbul ilaha al-haqqa ahabbal zai zama ahabbai suka ce ko ahabbal ilaha alhaqa ko aina muhammadin Allah ta'ala ubangijin halitta yana soyayya ga ainihin annabi Muhammadu a fada lahu ya kwararo faira daga gare shi minhu daga daga gare shi zuwa gare shi yayin da yake kusanci zuwa ga Allah wa subhana rabbi ya tabbatar sarkin ubangiji na fawqa hadarati qudsi yayin da yake burbushin sammai na haratul qudsi wa subhana rabbi tabbatar sarkin ubangiji na ma ajalla li ilahiya ubangiji na ya girmama idza ma talattali yayin da wato ainihin mai karatu ya karanta alkur'ani fati nabiyyi wato ya karanta siffofi na na Muhammad sallallahu alaihi wasallama wan najmi to kuma ya karanta suratul najm ya fahimce ta misalil haqiqati da dariya to a nan ne zai fahimci hakikar wanda nake nufi nake so ya shi na Muhammadu in ya karanta sunatan najmi kuma ya fahimci sunatan najmi to a nan zai fahimci Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kada asna alayhi rabbuna Uba- hakika ubangijin mu yayi ba annabi Muhammad cikin alqur'ani da yace wa ma yandiku anil hawa ma za gal basara ma daga ko eh duk gashi nan dai ya faɗi harshen sa yace wa ma yandiku anil hawa ya faɗi zuciyarsa yace ma kaza wa fawadu mara nazala bihi ruhul aminu ala qalbi duk da kuma irin su alam nashar halaka sanar ko ba na an kizar to Allah ta'ala shine ya fare ba annabi Muhammad cikin alqur'ani bi kalamihi da zancensa ma la asaba hawa to wani laifi ne kuma ga barhama yusbihu haki dan na kwaikwayi Allah ni ko mai laifi na dan na kwaikwayi ubangiji shi ya fara yaban annabi ni ko na kwaikwaye shi to mai laifi na to fa'ulun mafa'ilun to wannan ma'aunin waka ne shine fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun shine ma'aunin diwani fa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun to wannan duk wakar da ka auna da wannan ta larabci in dai ka auna da wannan ma'aunin bai ba to waka ba ta yi ba bisa duk waƙoƙi na arabiya in dai sun tsaru to da wannan ake aunawa ma'aunin waƙar su shi wannan shine na diwani kenan akwai kuma irin na su hamziya duk da yake ko eh akwai na kuma sai alburda su ma duk akwai nasu eh irin su maula ya salli wa sallin da'iman abadan ala habibika khairil halqi kullimi ko mafa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ulun to haka dai ga suna Mm, to haka to madaddahari mutakar zamani la ya ti bi haƙiƙa to wannan ma'aunin wakar mutukar zamani ba zai zo da haƙƙin annabi muhammadu ba sai dai a yi waka kawai amma ba zai kawo matsayin haƙƙin ma'aiki ba to walakin na madahal maliki sai dai cewa yaban masu yabo ta shafu'an suna neman ceto ne na manzo Allah yashfa'u li daha to zauna daha ya ce zai ceci dukan wanda ya biye shi duk da hadisin an ce mai rauni ne an ce hadisin yana da rauni shehu ya ce to amma ko da la- laraba ne suka faɗi wannan maganar to amma su ba su canja misalin ba yana nan a yadda yake to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceci wanda ya masa yabo to shine shau yake cewa ka cece ni ya dan hal aminu ya ajali maqadi saboda abin da ne na- na rera yabo gare ka alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare ka salata Allah sannan aminci Allah ya tabbata gare shi yukarribuni khairul bariyati Eh, biyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi sallama yi karribi ni ya kusanta ni zuwa gare shi radiya yana mai yarda da yaban da ne masa alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi yunawwiru akdaral biladi sana'i yaban da ne wa na Muhammad ya haskaka dukkan yanke-yanken kasashe garuruwa na duniya ko ina eh diwani ya shiga ya haske a wajen gashi ko ya shiga alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi salamu sannan amincin Allah ya tabbata gare shi ali da alaye wa ashabi da sahabbai man ja'a tabi da waɗanda suka zo suna masu bin bayansu su ne tabi'ai Allahumma salli ala illa muhammad al-fatima Gudun gona tilima, saba gana asirar gina juna wala haliya gari da Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah muradiya ayin alhaqi da kalami falaysa siwa zikr alhakimi bi asimi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Salawul fatal mamun min indi rabbihi min rani Jibril akbar khadimi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah نورا دعانا لربه وأبلغنا ما فات كل أوالمه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وزنا به خير البرايا
شهود إذا يبدي المهيمن راهي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أنا شهيد عبد مذكر مبرد ويرفعنا فوق الصحى والنعائم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وسلم الحميد من جعل كل شافع والحمد به كفيه هل من مزاحم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أشهد آمداني وأشهد بذكره جهارا على رقم العدو المصاخم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أشرب من كف الأمين وإنني أتاكي بيوم الحكيم ملائم Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ومن قال قال أضللت فالحق شاهد على أنني ماهت أن هاشمي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقدر موعود بعلم فلم يرد أو كل جالب نيري ننسى للأبي العالمين Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah إن ضل ضل الجهال ذا العلم والهدى فتفسيره ذو الجهل ليس بعالم Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah بكسب يقول الإرث عند نبينا عليه صلاة الله عد العوالم Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah عليه صلاة الله ثم سلامه وعن وأصحاب ظهور الخبارم Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah الله الله
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah الله تقلدنا هاشمية وننجز أوامره في الكون والكون ننجز الله الله الله الله.
الله الله الله الله الله الله الله الله ألم تدري أن الهاشمية مسامر ومقتبس ما ما تغير جهبذي الله.
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ألم تدري أن الهاشمية مساعد إذا أبرم الهرمان يوما وأن أنقذوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ألم تدري أن الهاشمية مدافع عن العبد مام قيل فرمه وانفذوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ألم تدري أن هاشمي يا مؤيد إذا دايش الأقرب من الهاشمية فانبذوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فقد فاز أباديك لو كسبوا بهم ما تاكل برهم الخديم المناكز الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقد كان مامون فإني مفوض أموري إلى برهم والمنافذ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ليس لا ثم سلامه وآل وصاب دار كوني وأنقذوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شفالي وكتي ووكت نابلي أنسي بذكر المقافى مرهم القلب والنفس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رسول السماء فوق السماء وإنه لنا فتدلى وهو في خبرة القدس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لاهين لا عبدا ولا شيء غيره فلم يبق من معنى ولم يبق من سبحان الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ذلك أن الحق وهو إلهنا هو الحق لا تلفي سواه إلى الرمس
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والجاد والوهن الكذوب تخلص فؤادا من الأغيار والوهم والهدس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وعينة والقدود أين سواه هداي العين وبن العلم من ذلك العسل الله الله الله لا لا لا لا الله الله الله الله وليس يرى القدوس بالعين إنما بعين الأما والسهك والمهك والدمس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تذكر فما جرى موت ولم تزغ دما ولا صوتا سوى الركز والحلز الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإذا كسرت سكران أو دار منشدا فذلك من وجر تقدس من لبسي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما تحدثنا بصغر وإننا علوم فعالا أن تقيد في الدرس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لكل ما مقام إن دريت مقالة فليس سواء أهل معه مسيح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ضلال بذا ذات الله عيني هداية فإياك والنقد المودي إلى البأس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويمسك ذو علم ومن هو جاهل فينكر شيئا وهو أوضح من شمسه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب في الحقيقة هم أنسي الله الله الله لا لا لا لا لا لا لا اللهم صل على إلى محمد الفاتحة أقول لك على خاتم لما سكنات لك معاني الأسرار إذا المستقيم وعلى آلي أكاكني دار العظيم طب مرادي عين الحق shau ya ce muradi na ainihin haƙƙi shine tsantsar gaskiya annabi Muhammad kenan دخل إني Cosew ya ce ta yi daka ya ce kai ka bar ni la'imi ya kai mai zargi na فليس سوى الذكر الحكيم yau ba mu da wani abu in banda alkur'ani ambatan ubangiji عاصم wato shine abin da muke nema ba mu da wani abu wanda za mu bamba shi ba تلاول فتى المامو wani littafi ne wanda wani saurayi amintaccen Allah yake karanta shi من عند ربي daga gurin ubangijinsa littafin ya zo من أملاء جبرائيل da- daga wato ainihin shibtar jibril yake kawo wannan matashin annabi Muhammad kenan أكبر كاجن shine babban hadimin annabi Muhammad Jibrilu فجاء به نورا ya zo mana da haske دعانا لربي yana kiran mu zuwa ga Allah وأبلغنا ما فات كل الأواني ya kawo mana abin da ya ketare wa dukkan abin da ya wa halitta fauci ba su same shi ba manzo Allah mu ya ba mu وسرنا به eh wato wasirna muna tafiya bihi da shi خير البرايا ya biyayyen halitta na Muhammadu وإننا شهود cewa mu ne za mu yi shaida ga annabawa a kiyama duk sa annabi isa mu za mu yi musu shaida sun kawo gaskiya kuma sun faɗi gaskiya mu al'umma na Muhammadu mu za mu yi musu shaida a kiyama to إذا يقضي المحرم lokacin da Allah almuhaimini mai shaida da aikin komai ya ya zartar da hukunci راحمين shine mai jin kai gare mu لنا شاهد mu kuma wanda zai mana shaida shine annabi Muhammad ya ce sun faɗi gaskiya ni ne shaidar su kuma mai adalci rasulullahi زكا eh ya to yadda yake tsarkakewa مبرز almubarrizu mai rinjaye ويرفعنا فوق الشهادة manzo Allah yana ɗaukaka ɗaukaka darajar mu fokar saha sama da tauraron suha wannan a'imi da tauraron ni'aim وظلم حليلنا wato Muhammadu shine munhamin na ملجأ الكل manzo Allah shine mafakar dukkan kowa شافعا kuma shine mai ceto gare mu والحمد في كفي tutar yabo ta godiya tana hannunsa har su Abu Jahil sai sun gode masa a kiyama هل من مزاحمين to wane ne kuma mai gogayya mai matsatsar annaba a cikin wannan matsayi a kiyama babu وأنشد أمداهي shehu ya ce ina rera yabo na gare shi وأشد بذكر kuma ina cire muryata da ambatan mayakin Allah a fili لا رجل العدو dan in turmuza hancin dukkan abokan gaba ko a kiyamar ma sai nayi ba annabi Muhammad a filin taron mashar المساكن mai fusatarwa shi abokin gabar فأشرب من كف العميد la ilaha illallah jama'a ku ji karatun nan yace me فأشرب من كف العميد zan sha ruwan alkausara a tafin hannun manzon Allah ba a kofi zan sha bane a tafin hannun ma'aikin Allah shi zai ɗebo ya bani وإنني cewa ni barhama ساقي بيمن الحاشمي ملائم ni kuma ni ne zan shayar da dukkan masoyana na gaskiya idan na sha daga hannun manzo Allah ni ko sai in kan fito wurin gabadin masoyina eh kaga ɗaya ne tsamce Ibrahim ne kawai tsakaninmu da ma'aikin Allah a wajen kan fata in manzo Allah ya ɗebo zai shayar da ni ruwan alkausar a tafin hannun ma'aikin Allah zan sha ni kuma in shayar da dukkan masoyana to mu je ومن قال قد أبلل wanda ya ce ni batacce ne dan na faɗi wannan فالحق شاهد to ai Allah shine shaida على أنني mahirtu cewa ni ban karkace ba أنها جهاشي wallahi ban taba barin hanyar annabi Muhammad ba hashimin dangi ba وذا الدين موروث ai addini na musulunci ana gadan sa bil ilmi da ilimi ولم يرث أكو لجهل amma jahilai ƙarya yake jahili ya zama ya gaji musulunci bai zai iya komai ba to نحريرا سليل الأكال a ce yau ga wani ƙungurmin jahili ya gaji wani babban malami ba a taba yi ba a duniya ba zai gaje shi ba to وإن ضلل الجهال idan jahilai suka ce malami ja idan jahilai suka ce ai wancan malamin batacce ne to wal huda kuma gashi wa- wanda yake kan shari'a malamin fa tafsiruhu to barin gaya ma tafsirin wannan zul jahali to shi jahili laysa bi ali ai ba malami bane ba za a dau magana sa ba in dai jahilai suka ce wannan malamin batacce ne eh shau ya ce to barin gaya ma tafsirin abin ka gane shi wannan jahili shi ne batacce amma malami shi ya kamata ya ce da jahili batacce tunda bai yi karatu ba bai san hanyar Allah ba ba jahili ne zai faɗa ba to wanda yake cewa shai Ibrahim ba akan hanyar gaskiya yake ba jahili ne katuku kuma kafiri ne to mu je bi kasbin yaqulu li ir Shehu ya ce ai ana gadon ilimi ne bi kasafin da sururi sai ka je makaranta inda nabi kuma shi yasa muka gaji annabi Muhammadu alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi addal awali eh addal awali adadin dukkan halittar ubangiji alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi alim da alaye da sahabbai buhuri da kazari su ne koguna cikakku masu tashin kumfa muqallidu da al-hashim muna rataye da biyayyar annabi Muhammadu bahashimin dangi wa lumtizu awami kuma mu ne muke zartar da lamarin manzon Allah a cikin halittar Allah a yau wa tawlu tunqizu kuma mu ne wato muke tsamo mutane daga cikin bala'i mu muke tsamo halitta daga masifa yau muke dora su akan hanya ta gaskiya Shehu Ibrahim to alam tadari annal hashi miya musami ne kai ko ka san cewar abokin hirata da daddare annabi Muhammadu ne wa mukuta basi kuma wajensa nake dosano amsar mahama ta hayyara jihibi lokacin da manyan malamai suka izboce suka gigice suka rasa ina za su samu amsar an musu tambaya sun gigice sun tafi neman littattafai ko za su samu amsar ni kuma sai in dosa nogon annabi Muhammad shi yake faɗa min amsar dan Abdullahi to alam tadari anna al-hashimiyya musa'idi ko ka san cewar annabi Muhammad ba Hashimin dangi shine mai taimako na za a ba buri da mali lokacin da wato ainihin makiya yan adawa suka tsare ni yawman a wani wuni wa nafazu aka zartar a hukumunci aka ce da barhama ya fito ku kama shi to manzo Allah ne mai taimako na a wannan ranar to alam tadari anna al-hashimiyya mudafi'u ko ka sa na Muhammadu ba Hashimin dangi shine mai tunkuɗe bala'ai al-abdi ga wannan bawa Ibrahim mahama kila farmuhu lokacin da yan adawa suka ce ku jefar da shi ku yi wurgi da barhaman to annabi Muhammadu ni kuma na tare da shi yayi in kai ka wurgar da ni to manzo Allah ni kuma na sani yayi to alam tadari anna al-hashimiyya mu'ayyidi ko ka sa na Muhammadu ba Hashimin dangi shine mai karfafa ta idza da hishal akaqa lokacin da manyan kudubai suka jijice suka ɗimauce cikin halara ila fanfi lokacin da aka ce ku zartar da lamari cikin ma'arfa to sun gigice ku daban to ni kuma a wannan lokacin da suka gigita suka dimoce to ni kuma manzo Allah shine mai karfafa ta a wannan lokaci to alfaza ahbabi hakika dukkan mai so na ya yi murna ya ce alhamdulillah alhamdulillah shau ya ce ku yi murna ku gode wa Allah dukkan masoya na kun samu babban rabo da naugar sahubi lokacin da wato ainihin janau garsa hubbihim yayin da suka tsinki dashe na soyayya ta da suka shuka a duniya a kiyama duk masoya na za su tsinki wannan dashen na soyayya ta da suka shuka to mataki da barhamul kadimul mulaki ranar da aka ce yau barhama shine zai tsamo mutane daga cikin bala'i da masifu kada kala mamduhi ya ɗan kaji shi ibrahim ya ce ni zan tsamo mutane daga cikin masifa da bala'i masoyana to wani ce zai ai kowa ta kansa yake a kiyama shi ibrahim ce barka ji laqad qala mamaduhi wanda nake wa yabo ne ya faɗa min annabi muhammadu inni mufawwidun ya faɗa min ya ce fa inni mufawwirin umuri ila barhama ni zan sheƙa lamari na zuwa ga barhama a kiyama awal munaffiz barhama shi zai zartar da abin da za a taron mahashar shi kuma annabi yana hutawa kawai an ba ni factory ni ne mai aikin shi kuma yana huta dan abdullahi yace annabi ne faɗa min haka tuhuli fihi baki da baki to subhanallahi salatul da salatin Allah ya tabbata gare shi sannan amincin Allah ya tabbata gare shi da alaye da sahabbai da rasuli su ne wanda suka riskar da ni wa ankal kuma suka tsamo mu daga cikin bala'i tabaliya wa kaci to yau fa kuma shi yasa zamani na yayi tsarki yayi dadi wa hawa qaddabali unsi wallahi na samu jin dadi da ɗeba kewa da manzon Allah ya min bi zikri da muqaffa ina jin dadi da ambatan mukaffa abin biyar wa annabawa himil qalbi manzo Allah murhimul qalbi shine sinadarin zuciya wan nafs da kuma rai na hanna jin daɗi da wannan rasulun shi manzo ne sama fauka sama wanda ya ɗaukaka saman saman sammai ya wuce samman baki dai san dai je sirayi innahu cewa shi manzo Allah ya kusanta ga Allah ya sake kusanta ya ziraro wa wati hadarati kudisi sai ga annabi Muhammad kawai a cikin halaratul kudisi ba wanda ya shiga ba wanda ya san gurin shi kuma kawai sai gashi a cikin halarar ba a taba shiga ba ba a san ma inda za a je ba ba kowa a wajen ko motsi babu sai ga manzo Allah a cikin halarar ta alahi ne la abu ala yace tsaya ka ji hina la abdin inda annabi Muhammad ya shiga yana shiga la abdin kuma babu abdu shi ma da ya shiga manzo Allah ba abdu bane ya tashi daga wannan rigar la abdin babu abdu a wajen la shay'a ghayru kuma babu wani Allah a gurin babu shay'a a wajen la shay'a illallah lam yabqa min ma'ana babu wani abu wanda ya wanzu a ma'ana yabqa min his babu wani abu wanda ya wanzu min hissi daga motsi bare ka ji motsin wani abu shiru kawai gurin ba ma shirin zalika to saboda haka ne annal haqqa shi kam shine haqqu wa wa ilahuna kuma shine ubangijin mu wal haqq Allah ta'ala shine haqqu la turfi suwa ila rabb ba za ka samu kowa ba tun daga farkon duniya har tashin kiyama kowa ya kare babu kowa sai Allah kuma ga mu Shafi Ibrahim to mu je
wal jahili sai dai jahilai kawai jahilci ne zai sa ba za a gane ba da kuma wahami na ƙarya kalli fi fu'ad kai ka tsarkake zuciyarka kawai ka zo mu baka ma'awali ku shiga daki min al-agayari ka manta daga agayar wannan Allah wal wahmi da ka ka manta da wahami wal hijis da kuma mummunan zato da kake mana mu yan faira wa aina suwa al quddus ina wani yake in ba Allah al-quddusin ba yau ina wani yake aina suwa to ina wani yake in ba shi Allah ba ina wa- ba kowa sai shi da ila aina da ila aina ita kanta ainan da nake gaya ma kabarta dan ita ma babu aina wa bil ilma subhanallah ita aina din da nace ma ita ma kabarta domin babu ita wa banil ilma ka gina ilimi kawai min zalika al qus daga wannan foundation da nake gaya maka wa laysa yuwa al quddus sai dai ka sani fa ba a ganin Allah al-Quddus da wannan idan inna ma sai dai ana ganin sa bi ainil ama da idan makanta sanda ka makance sannan zaka ga Allah lokacin da ka tandike a cikin daki kuma ka shafe ya zama ka kare babu kai sai dai Allah to sannan ka gan shi bata da sirru ma ma
eh lokacin da kai maye ma mataskaru yayin da kai maye mama kar hamamta yayin da kai maye cikin halara lam tazukum dawan to saboda haka ga su sun yi maye an faira amma ko ba wani abu suka sha ba na giya wala sautan kuma ba sa jin motsin komai a lokacin ciwon rikizi ce gurnanin halara ta Allah wal hams da bige-bige na wato ainihin birgima da kafa wa irba qasas sakaran idan wanda wato ainihin mai maye idan ka ga ya tangada aw dara mun shida ko kuma ka ga mai waka ya yi tsalle yana la ilaha illallah la ilaha illallah zakir ya yi tumaki ya faɗi ƙasa ya bace ko kuma ana yaban manzo Allah kaga wani ya tsalle ya tashi sama ya ce ne kazalika min wajadin wannan wani abu ne ya same shi man taqaddasa min lubsi wani abu ne zo man na rikici cikin kwakwalwarsa ruhinsa ba zai iya karɓar sakon ba subhanallah tasna bi shukri kai karka ji muna yin wannan zance na maye wanda ba ba ka fahimci me muke nufi ba kai ma jubi fa indana ulu bayan wannan muna da wasu ilimin kuma ta'alat an tuqayyada fi wanda ba za su rubuta a takarda ba wannan wanda zai karbi wanda zai rubuce ne na gaya maka muna da wasu ilimin wanda ya fi karfin a rubuta sa a takarda al ilmu fi sudurir rijali la fi dafatiri to li kulli maqamin inda raita makalatin kowane guri akwai zancen da ake masa wannan wajen zancen ne duk wannan abin da ka ji mun faɗa to ko a gidan rediyo a sa wajen zancen ne inda ya dace a yi ne wanda bai dace ba kuwa ba wajen zancen ba ne to shi ce li kulli makami inda raita makalatin kowane matsayi a goyi zancen da ake musu kowane mutane to laisa sawa'an akilun wa akuma mai hankali wa ahumasi da wanda aljan ya taba shi fa laisa sawa'un ba su zama da yawa kawai dalalun bi zati llahi bata bacewa a cikin zatin Allah a ce yau ga ka kai wai an ce yan fara batattu ne to bacewar da suka yi cikin zatin Allah suka manta da kansu suka kare ba kowa ba komai ba ni ba kai ba sama ba ƙasa ba akwai ba babu sai Allah kawai ainu hidayah shine tsantsan shirya su suke kan gaskiya su da kuke gani batattu ku jahilan ku mahajubai ke to bata a cikin zatin Allah fana'i ka bace ka kare a zatin Allah ainihi hidayatin shine kuma tsantsan shirya fa iyyaka wan naqadal mu'addi ina ja ma kunne kai mahajubi eh da da da wannan jin da, da jinjin irin wannan magana ta mu kace sai kai binkice za ka rikice fa yusufu zu ilmi amma in baka sani ba kai shiru ma abocin ilimi ko da bai tarbiyatul zakari ba zai yi adalci domin ya san akwai ilimin inda yana zuwa ma- ya san akwai ilimin sai zai eh ban gano gaskiya wani ilimi ne na arifai ko ilimi ne na sufanci ko ilimi na tauhidi ni ban san bangaren ba inda yana da karatu ya san akwai tun da gashi da ake da annabi ibrahim ko annabi ibrahim gashi na qur'ani yayin da ya ga wata ya ce haza rabbi wannan shine ubangiji na ko ya ga tauraro ya ce haza rabbi wannan shine ubangiji na da ya ga rana ba ziga ta pam ya ce ga babban allah nan a qur'ani yake zo a qur'ani ya zo kuma allah ya goyi bayan sa ya ce ba mushriki bane yayin da suka bace ya zama babu rana ba ce hayyiska ce sai allah shi kadai ya kun baka'i ya dawo kenan ya tabbatar da karetar zan kuma allah ya ce ba mushriki bane ya goyi bayan maganar sama to mu je wa man huwa jahilun wanda yake jahili kuwa fa yunkiru shay'an shi ne yake inkarin abubuwa duk abin da ka faɗa jahili zai ce ƙarya ne amma malami ko bai san bangaren ba ya yadda wa huwa wa huwa afdalu min shams wannan abu kwa da muke kansa wannan hanya aurahu min shamsi ya fi rana bayyana ba abu yake ba alayhi salatu to tun da haka ne Allah ka yi salati ga na Muhammadu wa salam sannan aminci Allah ya tabbata gare shi wa alim da alaye sahabi da sahabbai in haqiqatuhum sahabban manzo Allah su suke ɗebe min kewa fil haqiqata a cikin ilimin haqiqa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aqul ka wal fatih lima sabaka nasir laki bil akrami ila asrarika al-mustaqim wa ala alihi qadrin bil azim